الحمد لله الذي بفضله والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ومن شاء من شره ويسر لأمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a wannan yini na talata sha biyu ga watan muharram shekara ta dubu ɗaya da dubu da arba'in da biyu bayan hijira annabi alaihi salatu wa salam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ɗaya ga watan tara shekara ta dubu biyu da ashirin da lafiya idan ba manta ba kafin mu tafi hutu dogon hutu wanda aka yi wajen wata shida muna cikin wannan littafi mai albarka na al-lu'lu' wal marjan fi mafaka alayhi shaytan inda muka biya darasi guda 75 kuma muna cikin kitabul ilay to Allah ba ku cikin gaji ya nufe mu da dawowa ya ara mana lokaci kamar yadda muke faɗa dan aran lokaci akwai waɗanda a wannan lokutan a baya muna tare da su tare muke gudanar da al'amuran mu na rayuwa da karatuttuka na addini amma Allah madaukakin sarki ya karbe misalin da daga cikin su kuwa ba za mu manta da Alhaji Garba Ado ba wanda Allah ya masa rasuwa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yaje masa cikin Ramadan da kuma sauran yan uwa da aka rasa gaba ɗaya kusan kowa ka taba za ka ga akwai wanda Allah madaukakin sarki yadda da zai da rashin sa idan muna fata Allah ya yi musu ya kyauta na namu zuwa za mu tashi hadisi na ɗari biyar da sha ɗaya kuma babu zikir ibahatu khurujin nisa babu zikir ibahatu khurujin nisa da fil ilayhi ila musalla wannan baji ne da zai magana akan wato ambatan halaccin fitar mata zuwa ga idi guda biyu idin sallah karama da kuma sallah babba game da bahaushe yake faɗa wa shuhudul khutba da kuma halartar hudubar da liman zai gabatar a daidai wannan lokaci ana so mata su halarta mubarakatun lirijal amma su rarrabu da maza abin nufi kada su takura maza na cikin mata kamar yadda wasu wuraren za ka gane sai ka rika ganin mata tsilli tsilli a cikin maza to tsarin da yake da tsaka da yadda yake a musulunci shine mata wurin su daban ake wa can baya misali duk wanda ya san shekara da shekaru za ga kusan a masallacin bayo har ta ake masallacin mata can baya haka aka saba to wannan shine tsari da musulunci gaskiya cewa ya zanto ko da sabon guri ne zan zo to mata gurin su daban suna daga baya ko kuma suna wani kebantaccen guri wannan shine abin da musulunci ya koyo da to malam zai magana akan hadisan da suka zo karkashin wannan babi hadisi na dari biyar da sha ɗaya an ummi adiya an karbo daga ummu adiya sunanta nusaiba ba yadda ba wajen ke cewa nasiba ba saboda rashin wasali ne kawai aka ce nasiba saboda ka ce nasiba a rubuta a larabci daidai ne amma a yake sunan da yake ba da ne suka ce shi ne nunin nan a yi mata bamba nusaiba shi ne sunan da gaskiya amma muna ba hujja yana sa nasiba amma sunan na gaskiya shi ne nusaiba ita ce ummu adiyatul ansariya ummu adiya shine al-kunyata tana cikin min suka haɗe sahaba tana cikin wannan shafaki hai bayan sun karanta addini kuma sun fahimci domin karanta ilimi da wani fahimta da daban shi za a ga wani Allah ya ba shi cikin ilimi yana da karatu mai yawa amma bai fahimci shi ba domin wani yanzu idan kuka tashi tattaunawa in ya fara yi ma bayani to zai ta watso ma da kai ka je ka ware akwai wanda za ga Allah ya ba shi kokolwa yake wani abu akwai wani bawan Allah da sani mun yi koyarwa da shi shi kwakwalwarsa haɗin laili komai haddace yake haddace waƙa amma kuka zo matsala ba to ba zai iya gaya wa ta kamai mai wasu za ka ɗauka ba duk zai watsa masu kai ka je ka wari to kaga wannan irin su advantage din su kawai su ajiye masu zama aka yi amma zan tun su ɗora wani ya ba hanya wanda za ka yi mai haƙƙi to matsalar kuma irin wannan ba a sa su koyar da Qur'ani ko hadisi ko aqida bai ce koya wa ɗan kalarasi kawai Allah kuwa in ba haka za ka samu matsala domin ya rika tattaro al-muquddat wal mutarabbiya wannan iya kwata kwata cikin dalilan sa haka za ka rike to saboda haka ita ummu adiya tana cikin bayan ilimi da Allah ya ba ta faqihiya domin haka annabi alaihi salatu wassalam ya faɗa hadisin muawiya ko man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din duk wanda Allah ya nufe shi da addini zai fahimtar da wanda Allah ya nufe shi da alkhairi zai fahimtar da shi addini ba ya sanar da shi ba da malaman islamiyya ke gaya yara sai ya sanar da shi ba shi wani ya fahimtar da shi addini to wannan baiwa Allah faqihiya ce bayan haka tana cikin manya-manyan sahabbai mata zamanin annabi alaihi salatu wassalam sannan tana wankin gawa domin wankan gawa falala ce da shi ta musamman hakan kabari falala ce da shi ta musamman amma mu a al'adar bahaushe in aka yi mutuwa zai ga an tafi neman wata tsohuwa ba su karanta ba kawai ga za ta yi aka nan makabarta sai aka bawo wani kuma haka shi ke nan kawai duk wanda falalar da annabi ya faɗa na cewa duk wanda ya hakan kabari hakan kabari wanda ya haka aka binne wani a ciki kamar wanda ya gina gida ne na aka ya tsoro wani a ciki ce kai ta zama har iya rayuwarka ladan da za a baka kenan idan yanzu ka gina gida na san wannan gina gida ka ba mutum a cikin al'umma ma ba su yi wannan ba su da yawa ba su da yawa to saboda haka wanda ya gina kabari aka sa wani ya haka to daidai yake da wanda ya gina gida ya ba wani yake zauna iya tsawon rayuwarsa idan kana so ka gane alkhairin wanda yake da wannan ka je ka samu wanda aka taɓa yawa shi zai gaya ma irin addu'ar da yake wanda ya taɓa yawa yau wani ne misalin kawai da zaku wanda aka taɓa yawa da kan ya zauna akwai ni wanda ya taɓa gaya mu kafin ya yi gidan kansa an taɓa ba shi gida wani bawan Allah ne ba shi gida yake tun yana tun yana jami'a ya zauna har ya aure sai da yaya wajen bakwai a ciki sannan Allah ya hore wannan ka to ka tambaye shi wani irin alkhairi wani irin addu'o'i yake wannan da yawa ne a nan gida to saboda haka wanda ya je hakan kawai kana so ka yi wannan sadaka jariyar ran da aka yi mutuwa kar ka ce wai kayi da layin da akwai masu haka a makabarta kai ma ka biya idan za ka samu wannan ladan sosai da sosai to saboda haka wannan baiwa Allah tana wanke gawa ta samu falalar da ake samu na banzawa domin ita ce ma ta yi wa zainab ya gida annabi alaihi salatu wassalam wanka lokacin da ta bar duniya ita ummu hadiya kamar da yazo a sahihu muslim da kanta take cewa na yi yaƙoƙi har guda bakwai tare da annabi alaihi salatu wassalam yaƙi bakwai aka fita da ita saboda haka tace kuma ba wai iya fita kawai nake wannan nake hidima domin abinci ma tace ni nake raba wa yara ummu hadiya sannan kuma tace sannan bayan haka zan ce ni idan wasu suka yi rauni mu muke zuwa mu mu tsaure musu gurin ko mu sa musu magani sannan kuma idan ana da mara lafiya su ne dai masu jinya da wajen da take faɗa a hadisin muslim ta yi tsawon rayuwa domin ta kai har kusan shekara ta saba'in bayan hijira shekara ta saba'in bayan hijira kaga duka ba za ta yi tana da shekaru da girman ta har aka koya ko ne da kuma bayan hijira annabi alaihi salatu wasalam sai ta ƙara shekara saba'in to wannan shine hadisin da kala take cewa umirna an nukhrij al-qiyya yawma al-qiyamah an umarce mu da mu fito da alhuyyar matan da suka manyanta wanda suka fara al'ada ranar idi guda biyu kaga umarna idan zahabi yake an umarce mu to yana nufin annabi da ya gaya mu ya ba su umarni annabi alaihi salatu wasalam ya umarce su su fito da mata duk masu da tabara al'ada ita ba ta fito su tafi sallar idi wa zawatil khudur da ƴan mata waɗanda suke ma abota al-khudur shine budurwa amma wadda wato bayan ta riga ta balaga kuma ake ke ke ba su da cikin darbuka akwai wani ɗaki da ake yi sai a je gaba ta yawo sai yarinya ta girma ta yi wayo in dai ba auren da ne ta zo ba wani ya ce makoci ya ce shi yayi wata ɗaya ne ganda shine dawatul kudu illa ce ta ake a gida kun ga su lokacin ba ruwan su da jami'a ba ta je da sun je ba ku ta aiki ba ku dubuwa ba wani aran ba rage ka ta fara ko ta kai ka ta kai waya ta yanzu makociyar ka budurwa yanzu a rana zai ga ta sauriya ta kai wai ku ga ina ji ta karbu sannan ta ka gudu kashi na naira ɗari da bayan nan kuma ta tana cewa wanda suna jin da'awa a gidan sai ta fito Allah banda mai zuwa makaranta ke wanda za ta makaranta to shi za mu san annabi alaihi salatu wasalam da duk wani mataki sai ya zanto ta zama ta kasa ba ta fara su ne ga wasu kuro ma abota zaman darbuka masu zaman ɗaki فيشهدن جماعة المسلمين تهرنتي دندلن taron musulmi su waɗannan mata kun ga cewa duk da suna al'ada al'uyyar sun kai matakin al'ada a yanzu ga shi kuma za a tafi sallah amma kuma al'ada tana da to sai aka ce duk da aka fito ta halarci wato dandaren taron musulmi da wada a wata wanda addu'a dan rana ce ta addu'a ويعتزل الحيض حيض عن مصلاهن أما waɗanda suke al'ada su nisanci gurin sallah al-i'tizal shine wato nisanta ko dan kebancewa mutum ya dan bagura gashi nan ya tsalu na tsani mahidi kul huwa azab ko fa ataziluhunna bil mahidi ba a tabbilo wannan ku kawai ku dauke musu kafa ba ta jilin nisa ko ku to ku kawai ce wa mata lokacin da kuke al'ada in filma yi ke wala ta karabu wannan ba ta jilin nisa a filma shi ku kawai ce wa mata lokacin da suke tsakka da wannan al'ada to shine ma da yace an musallawun na qalat imra'atu sai wata mata ta mabniyun lil mazkur amma la ya zuru yawa ya rasulullah ya ma'aikin Allah ibana laysa la hadil ba ɗayan akan samu ba ma da dibari shine abin da zai dinga kai ta daga sama har ƙasa ba ta da dilba ba ta da abin da zai dinga kai ta na mayafi shine ba wanda yake cewa mayafi amma in za mal albani da yazo eh idabul mar'atul muslima sai ya ƙara fada da kalmar domin wasu sun dauke shi a matsayin jiyar irin wannan ɗan staff ɗin da ake sawa sai yake jilbabul mar'atul muslim ba ijab ba domin jilbab ya fi game ma'ana fiye da ijab ida ga sun ɗauko riga mai ba da kyautar nan gaba ɗaya suna exposing unity ɗin su kuma a matsayin hijabi wata riga za ka kamar sai ya bidiyo ma bidiyo da ake sawa gaba ɗaya tana bayyana kyau ta kwanta a cikin gaba ɗaya sannan ba hijabi ba ne ba shi ba ne to shi ne malai yake gaya mana a nan cewa ƙala sai annabi yake ni kun bi ta ha sahibatuha min jilbabiha to kawarta ko abokiyarta ko wata ƴar uwarta ka ci ba ta da ita daga jilbabin da Allah ya hore maka kaga ayi ce ba koke da kana da kaya wani sallah ta zo ga kaya wani za ka yi sallah da ruwa ya yi tafiyar gida to akwai wanda a tsofaffin kan ka ɗauka ka ba shi ne na idin kuma murna ne musamman matasan mu yanzu da suke yin jejina jejina da zaka kullum kana wajen jira ƙara ko ran da ka ba wani a ranar shi sabuwa ce kar a gurin ka sabuwa ce sosai wani bawan Allah da ake gaya mu matarsa take ce mun ka ta tashi lissafa kayan da ɗari da wani abu ta lissafa matashi ne abokin mu ɗari da wani abu ɗari don Allah ya ci babu ɗari ya za ka yi da su ɗari shi dai na jingina kalmar gaskiya su ba shi ɗari duk da na taɓa gaya muku akwai wannan taɓa gani shi ɗari uku da sittin ake ba ɗari uku da sittin na shekara to saboda haka shi za ta yi lantanasa ne kawai ko da yake cikin ɗinkin sai to wannan shine a dukkule abin da bana ya kawo kaga cewa mata masu al'ada ma za su fita ne za su fita idi abin da za mu koya a ƙarƙashin wannan hadisin shine halakin fitar mai al'ada kaga mai al'ada ai ba ta sallah ba za ta yi sallah ba ba za ta yi azumi ba amma kuma ya halatta su tafi sallar idi to me za ta yi a sallar idi shi ne annabi ya gaya mana a hadisi cewa dandazon taron musulmi ba ta ƙara wa yawa sannan kuma ta halarci addu'a za mu ji wani hadisin na gaba da zai ƙara bayani a kan me take so ta ce wato me hadisin yake so ya nuna sannan hadisin ya yi nuni a bisa kwaɗaitarwa abu ta zuwa sallar idi kaga an gaya mata ballanta na namiji sannan na uku wannan hadisi yana nuna mana an zo mace da ta hanadi tufafin da za ta samu musamman jilbab don ta tafi sallar idi kawai sannan abu na hudu hadisin ya nuna mana ya kwaɗaitar da mu ke mace ke ne a rika taimako taimakon juna Allah ya hore ma to wanda ne to ka taimaka masa wannan shi ne a dunkula abin da hadisi yake nuna kaga a wani hadisin da zai kawo a nan ba in ka koma can umratul anfar za ka ya kawo annabi alaihi salatu wassalam cewa yayi annal khaira wal baraka dan ta halalci alkhairi da kuma albarka da kuma kabbarorin mutum lokacin da liman zai zo ya rika kabbara yana Allahu akbar Allahu akbar kuma suna ita ma tana yi lokacin da yake wato cewa Allah ya yi kaza ya kaza tana cewa amin ita ma za ta faɗa to duk alkhairin da za a tattara za a samu na wanda ya yi sallar ne ita ma ta yi mujarata annabi ya faɗa wani hadisi malam bai kawo shi ba babun fi rukta ko babun a rukta fi billahi babun da yake magana akan yin rukta rahuta da ba wuce yake faɗa sauki rahuta larabci ne zai ba wuce ya mai da shi ya lankwata shi a rukka sai ce rahuta billahi idan gane da wasa allazi la ma'asiya ta bihi wanda babu sabo a cikin sa an yi sauki fi ayyami aidi a kwanaki idi dan za ka wani yana ganin cewa wai tsaba fahimta addinin sa ko da ya ba ya wai shi a gurin ka fahimta addinin sa ko da ya ba ya yi kar a raina ne a gidan zama Allah ko da ya bayar waje ya bayar da addini wa ya ma ka addini ne ai ko kin fuska ga iyalin ka ma addini sunna ne ka saka wa iyalin ka fuska sunna ne to akwai wanda ka ga wanda baya dariya shi ne zai yi wasa da iyalin da ƴaƴansa wanda in ta shigowa bane yake da buta ko bokitin ne shiga gidansa wani ke na taba ba gaya muku a masallacin nan Allah akwai gidan da suka zuwa daga ana karo yara na karo wanda gidan ne ya dawo yaran murya yake kawai yara wani yaro ya zuko da gudu ga wanda yake ki wai baban su ne dawo kaga wannan ba daidai ba ne to ba daidai ba ne nana ya tace da annabi ya bar gida ya fita kamar an mutu mutuwa amma idan ka ba ne da Allah ya dawo gaba ɗaya sai gida kuma ya ɗauke wa kowa yana jin daɗi ana bashada ya kai ba da mamman to na gane to saboda haka wannan shi ne abin da ya kamata mu lura mu kuma kiyaye cewa wato sakin fuska sunna ce ta annabi alaihi salatu wasalam janyo iyali a ciki sunna ce ta annabi alaihi salatu wasalam a nan ne ƴaƴanka ba cewa ne wai a shaka ba su ba ƴaƴanka da iyalinka duk matsalolin su za su ga yawa amma daga lokacin da suke zo tsoronka suke yi to za a rike ma abubuwa a koyi kiba ka za a rike Allah kuma ƴan zamanin nan yanzu sai dai ka gaya wa Allah kawai yawwa to kai kokari ka fahimce su su fahimce ka sai ka zauna lafiya na san wani bawan Allah da ya yi irin wannan zafin cewa shi waya ba bai da android ba za a ji gama da ita gida ba android na ce wata ka za ka kabala komai tsari a hankali ake ruwa abubuwa na ce ka yi kokari mai ɗajin ka amarya ce na ce ka yi kokari ta gamsu da waye ce ta kuma rika jin kaunar ta a ranta wanda za ka tuta mata ba wai ka sa mata tsoron ka ba in kai wannan za ka yi saboda mace kana ganin kai alaran ma ne tammi gwani Allah ya ma kala na ji to wallahi watan da yake ganin ko irin riwa ba kan dan sai wani abu ba kai saka je gurin ba aiki kaza ka je to yake me daki amaryar da ya auro kaga kaukawa ce a gurin mai daki na kawai wata na ce na ce mata ai ta ko ko social media ba ya ce ta kaje ta ko ko shi ba ta ba whatsapp ba twitter ba kaza sai dai da ya da wannan tana da mutum ce wannan wasi ga nan da wani layi in ya fita za ta ɗauko layi da ta ta ɗora ta gaba abubuwan da ya gani bai sani ba to irin wannan ne ba a so shi ne ba a so amma daga lokacin da ka samu kyakkyawan gamsuwa tsakaninka da iyalinka kowa ya kai wata lambar da bata gamsuwa ya sani ko wata cewa yake kira ko tana ɗaga an ta ji muryar na musulmi ta baka Allah amma daga lokacin da mutum ya shigo da wa'ancan ɗabi'u to ‘yan matan yanzu sai ce su yi duniya gaba ɗaya a hannun su abubuwan da suka sani kai ba ka sani ba domin ba ka kai ke nan baya ba wa wani su ne da ni wa inna shayadi na da yau da ila au jadi mu jabi ku ji za kawai ka gaya wa Allah kai ka sallaba wa Allah da mace da jidan da zuciya ta fi karfin ka kawai gaya wa Allah ya je maka ba wannan shine ka'ida amma ba a cika ba Allah ya dace da to wannan shine mala yake ga ya mana yake to um kaga akwai wannan cewa akwai wasa tsakanin ka da iyali to saboda haka kuma akwai wasannin to wani za ka ran sallah zai zo miki ne na da ƴaƴansa ko da yake za ka gurin wasanni shi ba zai ba ranar sallah ba ko kuma kawai kawai yara su ga yau abba da jiki ake kaza shi ba ya to bara mu ji dan annan ka mu ji abin ana aisha kalat da na aisha Allah ya kara mata yadda take da sala Abu Bakr sai na Abu Bakr ya shigo wa indi dariya tari na na aisha take a lokacin a tare da ni akwai wasu yara mata dariya malamai suke cewa dariya tani al-dariya fi nisa kal gulamu fi rijal wannan shine abin da ake fara aljariyatu bin nisa'i kal gulami ko rija ka gane wannan shine zai baka ma'ana mai kyau jariya a cikin mata kamar yaro ne a cikin manya karamin yaro a cikin manya na kan wani ba shi fassara ɗan mata shi sa muka kawo wannan don wasu haka suna kafa hujja da wannan sai wannan wannan zuwa mata ta tarawa ana wasi sai a kafa hujja da wannan hadisi dan dama da sababa na dukkan cikin balaga ko sai ta rika wai je a ce wannan jariya din ba shi wani shi ta wala yake ce aljariya ta bin nisa'i kalkulan zai ya Kuna da ya ce a kowane yaran ƴan mata a tare da ita min jawaril ansar ko min jawaril ansar daga yaran matan Madina to ganni yani suna waƙe bima ta tsawalat al-ansar dangane da wato ababen da mutanen al'ansar shine mutanen madina suke yin waƙe da su suna tsiranta muryar shine bi ma ta kawo lafiyar al'ansar dangane da ababen da mutanen madina suke yin waƙe da shi ai ku rake kayan sautin ba bil aqwali wal ash'ar suna sun tsiranta muryoyinsu da wasu maganganu da waƙoƙi irin wanda wato mutanen madina suke yi na albahari da zambo kun za a zo a ta waka ana ta waƙi wata waƙar zambo ne a cikin to suna ta yin wayannan waƙen to sai ma ne ce yawma bu'ar ranar bu'ar shi kuma bu'ar ubayinda da kyau sunan wata katanga ne ganuwa ba za mu ce katanga ba ganuwa ai ya fi faɗi ko yau ganuwa da wani katanga da to saboda haka sunan wata ganuwa ne ta muta kabila aus wadda a bayan da akwai wata gona ta su aus wannan kabila sannan kuma wani yini ne ta sanan ne da larabawa suka san shi shi yau mu ba a lokacin jahiliya domin gurin ake zuwa a haɗu amma idan aka zo babban yaki ake dawa a ranar ayi yaki babban yaki to lokacin da aka zo za a gwamna da auki sai suka nemi agajin kajira saboda sun fahimci wanda za su gwamna da su sun fi karfin to shi ne aka sawa ranar yawmu bu'ar yawmu bu'ar to sai ce walaita ta bi muganni ya tayi ga wata kalba sai da Aisha ta ce amma ba ku kiyaye laita ta bi muganni ya kai ba ta dauki waka sana'a ba yawa kan wani kun ga gaba gabar ko walaita ta bi muganni ya kai ba ta dau waka sana'a ba shine na Aisha ta ƙara fito mana da abun fili fakala Abu Bakri amma duk da haka sai na waka da shigo gidan ba za mu ji da yaba yana shigowa sai ya ce a mazani ke dani في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم kare wace da ajiyar hari ina zuwa sai da kafa gudawa kare wace nan a gidan annabi alaihi salatu wa salam wa dalika fi yawmi aidi shine mahallu jayi kace hakan baranin idi in gida da aisha amma da zai na baka yin shigo sai musu dawa kare wace nan a gidan annabi alaihi salatu wa salam فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر يا النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا كي أبو بكر إن لقوم لكل قوم عيدا قوة جماعة العيد يا النبي يقول وهذا عيد مكما يوجد رانا نابد yau ba ita ce ranar namu idin saboda haka kaga ranar namu idin za a ba mu da yake shi za a gamu malaman mu a shekarun baya banda wasu abubuwa da suka zo a baya bayan nan shekara bakwai takwas baya ai za a ga manyan malaman mu a Kano sun fara wannan ranar idi bayan idi ana zuwa kowa ya ɗebo yayin da aka a samu wani guri alburkan na za ta fara aka zuwa ka yi nan markacin su da samunani wata shekara biyu ba ta wuce a yi ba dan yanayi da ya zuwa ana zuwa manyan malamai a zo da yaya ai wasanni kala kala kuma ba ruwa da kowa ke gayyata a wannan lokacin za ka abin zai ba ka sha'awa a lokacin za ka shekwa da kake yi yana karatu a yanzu ranar za ka yana tsere an za su tsere da ya'yan su su mutu ko kuma sun yi tsere da shekwa da ya wuce misali ko sun yi wasan kaza da wani wani ya yi kaza duka ko a za a kamo kaza duk wannan sun abin zai kawo mutane sha'awa mu ga wato abubuwa ne na masu ƙayatarwa wannan sunna ce ta annabi ba ta suwa ba ki ba wannan waza wanda bai kauce wa shari'a ba ya yi halatta a yi kira da shi ba ta suwa dan musamman sallah karama wasu daga ranar suke zubar da gaba ɗorewa da ta musamman matasa da suka yi ta kwana da yawa don wani in ya daina shaye-shaye ranar bai koma in ya daina zina ranar biyu dora zai yi kari goma to saboda haka annabi ya ce a kyale mu kowace al'umma tana da idin da mu ranar sallah karama da babbar ranar idin mu me yasa Allah ya gaya mana a surar Bakara wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada 'ala an-nas wa yakuna rasulu 'alaykum shahida kaga mu al'umma ce wasatiya ɗan tsakiya ba mu tsananta ba kuma ba mu gaza ba haka ake zuwa al'ummar annabi alaihi salatu wasalam ta kasance saboda kaga musulunci ya kiyaye ma bangarorin ibada da bangaren shakatawa shi ya kiyaye ma wannan na duniya da lahira wala tansa nasibaka min ad-dunya sannan Allah ya ga mana a suratul an'am ba har yau qul inna salati wa nusuki wa mahyaya mahallu shay'i wa mamati lillahi rabbil alamin wa mahyaya gaba daya har da rayuwar gaba daya saboda haka wannan al'amari ne babba da ya kamata mu ji yayi abin da za ku koya akan wannan hadisin a cikin sa akwai abubuwa kusan guda hudu zuwa biyar abu na farko shine hadisin yana nuna mana halaccin cewa mutum ya je gidan yace ya gidansa ba tare da neman izinin sa ba amma idan al'ada ku ce yin haka idan al'ada ai kaga a da muka bayani cewa annaba ne da su islam idan idan na da fadi ba ta zo zuwa ta shekarun gobe ko amma ka ga ba hawalan ba wani da biyan lawa an ba da da wata yake da su in ce wala wata ta ji ko karun gobe ba la da ba wani ba la da ba wani duk da cewa ka ga ba haramun ba ne ba haram amma saboda ɗabi'u da abubuwa da suka yi suka komo an samu a al'adar ba wani ne an samu uba ya waɗanda ko ba a samu ba an samu to tun da akwai wani na uwa kaga ruwa ji ba ka tambaye mana a jirabar da ko kilomitarin ba su kai ma ake jirabar da ko an gane ko to saboda haka wannan shi ne abinda wato malamai suke bayani a kai cewa abu duk abin da zai je kai ya komo idan ba al'adar ku wace to kai ka karan ba to amma dai duk da haka a gwamnati za ga family da su kan sun sani uba yana kai ziyara haka kawai yana iya kai ziyara to idan suna yin wannan bane mai sai da sun fa'idorin kaiwa uba ya kai ziyara gidan sai ka ba su ba tsammani shine idan tana wani abu da ba daidai ba in Allah ya ga wato rara dubu ta barawo rara ɗaya ta mai kaya akwai ran da zai je kawai da su shi da kansa zai gyara shi za a ga iyayen mu a da kamar da wata da tiluwa ta gaya mana ta ce kullum cikin shirin kiki saboda wata san yau je mahaifin ki zai kayi gyara ko mahaifiyar ba ka yarda su zauna da kazanta ba ka yarda su zauna da kaza da kaza da kaza saboda ne iyayen su za su iya kawo musu gyara ko da yaushe to wannan shi ne irin in bawa din gaskiya da wani yake faɗa to akai ya ne da ra'ida idan kuma yanzu ne a zamanance to ana faɗa mata cewa za mu dora na kaza to za ga ranar ko tsin cewa ka bai ba ta bai a kasa ba to kaga wannan ba za ka je da abin da idan ka baya to kuma ba za ka je ka tarar da ba haka ba amma akai wannan ziyara ta ba ta akwai taimako da yawa gaskiya domin za ka je daidai wannan gabar wani lokacin za ka ma fama suke da rashin wani abu za ka iya taimaka mu za ka je ka tarar ko abinci ba a nan ba to anan za ka gane domin akwai mai zurfin ciki wanda sai ta shekara goma a gidan mijinta ba za ta iya gaya wa matsalar mijin ba saboda wata kila tarbiyyar da ta bata to a ranar idan ka je ba sai ka tambaya ba za ka gane tana da matsala an aka samu wasu iyaye idan wani ne ya ce wata sana'a ta iya to zan ba ki daɗi da ba na ko bai nuna wata kai ke ba amma zai ce ba a wata daɗi a ba ta dubu goma dubu a dubu daɗi kawai ta hinta yi gaskiya wannan ziyarar tana da fa'ida kwarai da gaske sosai da sosai to akwai wannan sannan abu na biyu hadisin wato yana nuna mana cewa uba zai ne na dabtar da ƴarsa a gaban mijinta wannan hadisi ya nuna mana haka domin kaga annabi alaihi salatu wasalam na nan amma sai na wakar ya daga masa dawa haka ɗaya hadisin yake ban tahara ni haka ta faɗa wata ila za mu da shi nan gaba yana gaba kace sai ya kare ni ya daka mun tsawa idan da haka wannan hadisin ya nuna haka abu na uku shine wato bayyana farin ciki ga iyalinka alama ce ta addini ina ranar za ka wajen ko ba komai da ne ka yi wuta ba kun kan jera da yadda ka zo ka ba da ɗakin ka ce gaji wallahi za ka yi murna ka ga dai ɗan biyar biyar na wajen ban da ɗin su ɗari biyar ko ɗari na ɗari biyar ɗan biyar biyar ɗin nan ka ɗauka ka bata wanda za ka za ka ba wa yara za ka sha mamakin murna da za ka yi Allah ko ɗan goma goma a ba su kawai dubu ɗaya da ji ka je ba mata wani garin ciki a duniya wanda wata kila da kana ba da dubu ɗaya fiye ma da haka amma yanzu da kayo sababbi yan ƙanana ƙanana ka ba su saboda su ɗauke wa yara cewa to ka sa mata farin ciki a duniya saboda haka akwai wannan na uku na hudu akwai wato kyautatawa mace wanda kuke tare da ita ka kyautata mata kuma ka rika janyo abin da zai ƙara da nufin kauna tsakanin sannan kuma hadisin ya yi nuni akan yadda annabi yake da dogayi da jin kai da kyawawan ɗabi'u da kyakkyawar da wata kewa da iyalan wannan hadisin ya nuna mana mu ji hadisin gaba hadisi na ɗari biyar da sha uku ana aisha radiyallahu anha qalat دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان na na ji Allah ya kara maka yadda take sai na maka ya shigo guri na lokacin ina tare da wasu ƴan mata mun da yayi to ganni ya ni suna waka bi gina'i bu'ar da irin waƙoƙin bu'ar shine ranar gumurzura wato wata kabila na auku da kalmar a bayan garuwa فابتدا على الفراش sai ka shingida alal firashi a kan shimfiɗa wa hawwala wa da ya biyar da fuskarsa ya ma kyale shi yana kallon wani gurin wa da kala abubakar ana haka sai sai na wuka ne shigo ban ta harami yana shigowa sai tare ya ta kamun tsawa in ji na da aisha wa kala sai ce mizmaratu shaitani inda nabi sallallahu alaihi wasallam tarewar ce nan ji a gurin annabi alaihi salatu wasalam fa aqbala alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya biyo ya kalli sai da haka fa qala fa uta idan da kike yi da'awu ba rabu kale su falamma ba fala ga masuhu ma yayin da annabi ya juya ya dauke kansa ya mai da kansa zuwa ga inda yake kallo da sai sai na waka da yake gaba so ba sai na hararu su wa'in nan yan matan masu yawa sai na harare su bakara da tafi suka filale suka kuma ta ga dai annabi bai biyo an yi magana ba to sai ya harare su yayi wato magana ta ijara bakara da ta wakana yan mu'idi sana yau mu'idi na na ya ce ranar idi ya la'abu fiye a wato sudan mutanen haɓaka su ne a sudan shi za ki cewa malam aliyu abdullahi na gwamnati alamatu sudani a sudan shi ne albiladi da turikiya ko kasashen afirka nan gaba ɗaya to amma wancan sunan sudan ne sunan ta ne amma a can suka ce a baya suka ce sudan suna nufin har har da ba sudan saboda haka sudan da ake magana nan ba sudan wannan ba ana magana ne akan Ethiopia a yanzu a banda to suna wasa bidjara a turku ga kuma abin da ake yi abin da ake ba da kariyar da biyu wannan nakin da shi ne sulke ko garkuwa ta hannun da ke garkuwa ko to suna wasa da garkuwa wani irabi da mazu kaga ai dama tunda in an kawo tara wannan zai rike da wannan zai ba da kariyar to ita ce gurguwa shine a tun addara sunan ta ke eh fa in ba ta an tun nabiyya sallallahu alaihi wa sallam da Aisha ta ce ko dai na tambaya Annabi alaihi salatu wasalam wa in ma qala ko kuma shi ne ya faɗa yace tattahina tawkurina Annabi ne yace da Nana Aisha kina so ki kalla kina so ki kallo da kansa ya tambaye ta wa qultu na'am Nana Aisha ta ce nake kware kuwa ina so mai kallo fa aqama bi wara'u take sai ya tsaye ni a bayansa haddi ala haddi kuma tuna yana cikin kuma tunsa sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqulu yana cewa dunakum ya bani alfida ku ba a hankali ya ku bani alfida alfida din shi ma ku kiyaye shine wato ismun lil habasha sunan habasha ya ku mutanen habasha ku ba a hankali saboda suna wasanni sai annabi yake cewa ku bi a hankali ya kuma zo arzida wasu kuma suka ce a arzida sunan babban kakan su ismu jaddihim al-akbar babban kakan su shine arzida ya ku ƴaƴan arzida ku rika bi a hankali kamar da ya ce ya kai dan adam kaga adamu ai kakan da ne kenan to ya ku bazo arzida ku ba a hankali ya ku mutana musu ku ba a hankali hatta idan malinsu ai hatta ila tsinku take har sai da na koshi kala sai annabi yace hasbiki yayi sai ki kulki da amma sai bare ko sai ka kala annabi sai ya kala sai ya ce farka bi sai annabi da zai ga ni bi da bi to ji kenan da bi to kaga wannan hadisin wato kusan abubuwan da muka faɗa a baya ya ƙara fito wannan hadisi ya ƙara fito mana da su ƙarara sannan a wannan hadisi za ka ƙara fahimtar cewa lokacin da Nana Aisha ta zo tana kallo a wannan hadisin ma tana kallon maza suna suna wasan maki da da garkuwa da rikabi a fuskarta eh akwai ko babu me yasa aka ce babu eh ta tsaya a bayan ta sannan kuma kaddihi ala kaddi kuma tun da a cikin lawa to shi ne ba da albani cikin da dinar da ya kawo a rabin mu'min bayan dilbabin bar'atul muslima cikin raddolin da yawa a tuwaji yake kawo da irin wannan dalilan da na kudai da ya zo a aikin hajji yana kallon wato wasu mata a gari yana siyar da fuskar ta yace to wannan shi yake nuna cewa liqabi mustahabbi mustahabbi idan mace ta ga to ko ta ga babu nuru da ala nuru kai haka aka fito domin kauce wa fitina musamman su kaga a lokacin da mutum jirin ba su yawa ba irin ne yanzu amma matsayin da addini domin da abin da zai zo addini yana buƙatar ka san me matsayin ka sai ka zauna lafiya to shine dalilan ma da albani da ya rika bugawa da kuma da dinba da su usaini domin su ra'ayin su wajibi shi kuma yake a bukati to cikin dalilan sa akwai wanda kuma ya fi su dalili gaskiya a iya bayyana ta to wannan shi abin da yake kawowa sai yake cewa a fada hadisi shi ke nake tafi hadisi na gaba hadisi na 514 ana bi hurairah radiyallahu anhu qala bainal habasatu يلعبون عند النبي صلى الله عليه وسلم وترانا muna wajen annabi alaihi salatu wasalam mutanen habaja suna wasa bi shirabihim da masu masun su masun su ɗaya ɗaya bayan ɗaya kenan masun su da kala umar sai sai na umar ya shigo ba a wa ilal haka sai su ya ɗewo tsakuwa fa hasaba hum ya yurga musu ya jefe su da ita ai fara ba hu biya sai ya jefe su da wannan tsakuwa fa kana sai annabi ya ce da'u bi Umar kyale shi ya kawo ba kana zuwa sai na Umar baya so wani wai da hadisa a wurin da mata ban fara ba shi ne a nan ne za ku gane ɗan jamhuri da muke da su a zamani masu karya da hadisai da masu karya da ta ala tsammani za ka gane cewa da gangan kawai kwangila ne da ta ke wai kamar wata hadisin da muka biya na farko da na biyu kawai in ɗan kamo ne mu zai ce an shi karo ƙarya ne waya wanda ya fi karo da wannan a mun ja ba da wannan misali misali kun ga hadisin duk wanda ya fahimta na na ya da ta kawo na farko ta kana biyu sai ka ce a tsaro ba ta ba ko kira dake babu ko ɗaya tsarin bayani ne wannan da ya zo bai ba tsara fito ba da bayani ba sai wancan ya ƙare ba bayani shi ke nan kawai shi ne abin da ake faɗa misali sai na ɗauki yara na da mai ɗakin da mai ɗakin muka tafi unguwa sai muka je kofar sai yaro zo zai baka labari zai yi an ku ko kuma kawo na je kofar haba ya ce wallahi bari wace gari ne ya zo zai kuma baka labari sai sai kawo abban ya je kofar da ya zo zai kuma baka labari sai sai kawo ai mun je kofar da abba da ya tashi ƙara baka labari sai ƙara ma wata ruwa ya kuma wata rana zai baka labari sai ce mun je jokurai da ni da abba da umma akwai ɗaya a ciki to zai ɗan taɓa wani ƙarya ya ce ƙarya ya ce a cikin karo babu ƙarya a nan babu ƙarya ko ɗaya duka labaran duk tsira masu a kai iyaye da ƙwaƙwalwar da za ta iya gaya ma a lokacin abin da ya baka kenan ko kuma iya buƙatar kawai ke baka irin wannan ne ba wai wurin da yanzu ana nan za su kalli irin wannan abubuwan ce ana tsammanin ba ba yi ba wannan musiba da ne ka ba wallahi wannan zamanin ba ruwan ka da yawan karatun da ka gamsu da tarbiyyar da saurari karatun ta kawai saboda mun shiga wani zamani da in ba ruwa da ba Allah mutum zai yi bari imanin da zai yi haɗu da Allah bai yi komai da addini ba wanda suke wa addini su su ake tuza ma ka rika tsine wa albarka saboda haka je mun yi tare a wannan sosai musamman matasa iyayen mu kan ba za su dauki da wahala da tije suka kawo masuwa ba a da tsammani da yadda da su ko da shi a kan jalibin ba wanda wallahi zai zai cewa ana tsammani da kunne na zubo wani yana wala cewa wai ana tsammani annabi bai ma san ba inna lillahi wa inna ilaihi sannan har kwanan ne yana bayanin cewa wai a littafin da yi kaza ya cire yanzu wani abinci kaza wai saboda ai bai san ana da yawa to mun zo da ƙarya ne wannan musiba da yake ka Allah ya yi Allah ya tsare mana ni wannan to wannan shine to kaga um wato wannan hadisi shi ma ya nuna ma cewa sabai suna yin wasanni a ranar idi garma da babba hadisi yana koyar da mu ko kuma za mu ɗauki wato za mu koyi cewa za a tsarkake masallaci daga wasanni domin abin da ya zace na wani ne biyu biyar tanzihul masaji da anin lari tsarkake masallaci daga wasa masallaci ba gurin wasa ne biya daidai bane yanzu wani ya zo yanzu kawai wani kasuwa ta kana biyar da wani kai ne mara ka rufe fada dan wani zai yi ba idan ka ganci yana zuwa kawai tun da ke kuma irin da zamu yi ya mu ganci wanda zai za ka yi a waya shi wa za ka zo ba wani kwanan a waya saboda haka za ka ganci ina masallaci ka ganci kai ba waya da daidai ne kowane abu da ake bugowa shi ma a ta bugo ne zunuka ko sai dokoki shi ba wanda ake barwa ba wanda na hannu ba ba su nuka ta hannu ba ko shi ma su nuka sunansa wanda za ga yara ƙanana ba su jiya na ba jewa ko wanda ake jerawa na jeran yawwa so da haka duk ba daidai ba ne a wani ya fita duk wanda zai wani ya fita makobi don wani za ga ya zauna kamar ka ne ne kamar yayi ba daidai ba ne masallaci ba gurin wasa ne yawwa to saboda haka ga ranar iri rana ce ta wato shakatawa shakatawa wato ta dace da jira domin akwai hadisi wanda malam bai kawo su ba a nan hadisin abubakar bin adam da annabi alaihi salatu wasallam yake cewa yawmu arafa wa yawmu nahl wa ayyamu tashriqi aiduna ahli ahli islam yace ranar arfa da ranar sallah babba da ranar yaryana kwana biyu ko uku na bayan sallah babba sai annabi alaihi salatu wasallam yace mu musulmai ranar mu kidai wa hiya ayyamu akli wa shurbi yace ranar ku ne yin ne na ci da ta wata wata ruwaya wa zikirin lahi ta'ala da ambatan Allah mu da kuke saboda haka akwai wannan ana buƙatar sa lallai mu kula da shi kwarai da gaske na dauka za mu shiga kitabul istisqa amma duk da yau muka dawo Allah ya rubuta jirgi ya sa mun dawo kuma lokacin da yayi na karatun mun cika mun biya kun dai ina ga za mu hakura da ya hana in ji Allah ta'ala da dinin zuwa sai mu yi bayani akan kitabul salatul istisqa sallar da ake yi ta sha da rai da kuma sallar kucewa ranar da wata insha Allah abubuwan da kuma ya yi da Allah ya gadanta wanda muka yi kuskure Allah ya kuma sauki ya yi wa akwai wannan magana da ya ta duro sai akwai ɗan uwan makwabcin wannan masallaci da yankin na su suka tashi suna da Allah ko sun sarki ya bayyana da ta yi cikin aminci Allah ko sun sarki waɗannan mutane da suke nema su karɓar mutane Allah ko sun sarki wa su karɓar da Allah ko mana magana akwai wata yarinya ba nan cikin gani ba bayan rana ko su ke nan na da a shekara ɗaya shekara ɗaya ita ma da yankin da biyu ba a nan na yi da zai yawan zuwa fili har yau ba mu har yau ba to muna da Allah ko sun tafi ya kai Allah ko sun tafi ya tsaya cikin da kake fara cikin hannu da abu da uwa ka ta lafiya gida da ake sallah da wani lafiya alhaji kabiru ba da yake cikin jagororin wannan masallaci muna da kwata ko sun tafi ya kara lafiya Allah ko sun tafi ya tsaya cikin ka ya karɓa kuɗi cikin abubuwan da yake yi na tallafa wa dukkan mara da lafiya da jira da abin da Allah ya ba su lafiya ina da kuma da suna da jawa wa kamar da farkon karatun da muka fada ya kuma da makaranta waɗanda suke wato yana ne a waɗannan majalisi da sauran wurare sai da zamu yi da ya Allah a cikin su da ba daga cikin su muna ƙara gana ta ne a kan gidan ba'adu da muka yi rubuta Allah ya yi mana ya haɗa kan da ya rasa duk wanda ya rasa wani a wannan lokaci na wannan annoba Allah ba da cikin sarki ya fi kansa da labara Allah ba da cikin sarki ya nuna ba gaskiya gaskiya ce ba wani kuma gaskiya Allah ya nuna ba gaskiya gaskiya ce ba wani kuma gudu ba in ja Allah ta ala gobe littafin abokin jami'a ya kai da mata ta biyu da وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقول أيوة أيوة أقول أيوة